به ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاغ على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوأشرن هدوغ وترجع إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لبوديا لدغي هدو دتلاتن دترى كما يوشا ديا وتن هدو ميلادية دبوبيو دقوم شا تقص a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabi na 68 sayyiduna ka'ab ibn malik radiyallahu anhu mala ya bude ya ce abshir bi khairin yawma marra alayka munzu waladatka ummuk sai ce hadisun sharifun malai buɗe wannan tarjama wannan sahabi babba da hadisi da ke cewa abshir bi khairi bishara ta alheri ta tabbata a gare ka yawma marra alayka munzu waladatka ummuk wadda baka taɓa samun irinta a wata rana ba da mahaifiyarka ta haife ka wannan bisharar ta alkhairi ta tabbata a gare ka a ranar da baka taba samun wata irin bishara kamar wannan ba tunda mahaifiyarka ta haife ka haka aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sayyiduna ka'ab ibn malik a lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da suke cewa an yafe masa shi da sauran mutane guda biyu su ne al-thalathatu alladhina khulifu su ne guda ukun nan waɗanda ba su je yaƙi ba ba dalilin da ya hana su zuwa kuma su ba munafakai ba ne to shi ne man huwa waye ka'abu radiyallahu anhu huwa ka'abu bin malik ibn ka'ab al-ansari shi ne ka'abu dan malik sunansa ka'ab sunan babansa malik sannan kakansa abu ka'ab al'ansari mutumin madina ne ka'abu balansari ne al-khazraji sannan a cikin mutanen madinan to kuma ba khazraji ne wato daga gidan banul khazraj ya fito wato al-khazraj ibn harisa shine kakansa al-aqdiyyu sannan ya halarci بيعة الأقبة الآخرة والثانية da shi aka yi wannan bi'ar da aka ma'anar sallallahu alaihi wasallam a shekara ta sha uku bayan aiko shi wadda wannan bi'ar da mutanen madina suka zo suka masa ita ce ta zama sanadiyar yin hijirarsa daga makka ya koma madina to yana cikinsu shi yasa aka danganta aka ce al'aqabiyyu ai shahida bi'atal aqabati as-saniya ya halarci wannan bi'a din da shi aka yi al-uhudiyyu sannan ya halarci uhud babu sabani akan cewa ya halarci uhud al-imam ibn abd al-barr a cikin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab yace sun yi sabani malamai akan ya halarci badar ko bai halarta ba akwai maganganu biyu wasu ka ce ta hallafa an badri bai je badar ba to kamar wannan malami da ya rubuta wannan littafin ya yi karkata zuwa ga wancan ra'ayin cewa ka'abu baya cikin waɗanda suka halarci yakin badar sha'iru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu shine mawakin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabinsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rika ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya a lokacin da kafirai suke zambatarsa in sun zambace shi a waƙe to su abu su suke mayar musu da martani wa sahibuhu kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa ahadu salasati alladhina khulifu sannan yana ɗaya daga cikin waɗannan guda uku waɗanda aka ware shi gefe guda aka ce a daina hulɗa da su su uku bayan ba su je yaƙi ba ta hallafu fa kullifu su suka zauna a gida ba su je badar ba ba su je tabuk ba to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a daina hudda da su akwai umayya ibn hilal shi dattijo ne ma fataba Allahu alaihim ƙarshe Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansu su ukun nan to shine shine asharuhum hadisin hadisin takhallufin sa a a tabuka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da tsawo a cikin sahihin sa wa min as-sab'in alladhina shahidu al-aqabata sannan yana cikin 70 din nan da suka halarci bi'atul aqabati thaniya mun sani bi'atul aqabati al-ula mutun sha biyu suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su ya ce to su je su ci gaba da yada da'awa ta musulunci suka tafi baɗi da suka tashi dawowa sai suka dawo su saba'in to shi ka'abu radiyallahu anhu yana cikin saba'in ɗin nan waɗanda suka zo suka yi bi'a ta biyu wanda daga ita kuma aka shirya sai Allah ta'ala ya ma'annabin su sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya hijira daga makka ya koma madina قال ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه بيدغتشن تابعي متقيتن تابعي يشي كان شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي مواقع أتكن صحبا النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أقوي حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ده عبد الله بن رواحة wa ka'ab ibn malik shi kuma ka'ab dan malik wani abin sha'awa wa kulluhum ansariyun wa kulluhum ansaru dukkanin su suna cikin mutanen madina ne hassanu abdullahi ibn rawaha sannan shi ka'ab dan malik dukkanin su waƙoƙin su suna nan shahararru ne wanda suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da su قال عبد الرحمن بن كعب dan dan Ka'abu din da ake ce masa Abdurrahman dan sa an abihi daga baban shi yace annahu qala baban yace ya rasulullah qad anzala Allah bi shu'ara ma anzala ya ma'aikin Allah gashi Allah ya saukar da abin da ya saukar a game da mawaka abin da Allah ya saukar game da waka wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun والشعراء مواقع يتبعهم الغاوون أو تقراء يتبعهم الغاوون متتوكي بنس shine ake ba da wata kisa mai ban dariya wasu mutane wai an zo aka gayyaci mawaka aka ba su aka ba su takaddar da za ta tantance sun ka zo za ka shiga wajen a matsayin ka na mawaki sai ka nuna bayan mawaka sun gama shiga sai wasu mutane sai suka zo suka zo aka ce to ai ku ba mawaka ba ne ina takaddar da aka ba ku suka ce a shi ai mu gawuna ne mu ba Allah ya ce wa shu'ara yatba'uhum al-ghawun ba ce to nahnu al-ghawun ce mu ne gawun din mu ne batattun aka ce to shikenan ku shige to wa shu'ara mawaka yatba'uhum al-ghawun batattu ce bin su ألم تر أنهم في كل واد يهيمون baka gan su duk lokacin da aka je wani kwari ya himun sai su rikice ba saboda ƙarya suke faɗi wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma kullum suna faɗan abin da ba sa aikatawa yanzu shikenan mawaki ne zai zo ya rika ya sanya maka baki ya ce fari ne ya sanya fari ya koma baki ya mai da abu mara rai ya mai da shi mai rai abinda kuma mai rai ne ya ce bai da rai yana cin waka to shi ne sai abu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya saukar da abin da ya saukar a gare ka a game da mawaka qala sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mujahida mujahidun bi sayfihi wa lisani ai jihadi mai jihadi ba kawai zai jihadi ba ne bi shaifihi da takubinsa a'a innal mujahida lallai mujahidi mai jihadi bi shaifihi wa lisanihi yana jihadi ne da harshensa takubinsa da kuma harshensa shi yasa Hassan ya ce hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka aljaza'u فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد فيكم فداء يتشي لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء قال يتشي لساني صارم حرشي ناقا سقليني لا عيب فيه باي da ful ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya da kushewa sannan wa bahri la tuqaddiruhu dila'u sannan tekun waƙata to ba wata gugar da za a rika sawa wai saboda yawan ɗiba sai a ce ruwan ya jirkici sau daga in kun faɗi ɗaya ni ma zan faɗi goma to hassan to mujahidi in ji manzo Allah su sama shine wanda yake jihadi bi saifihi da takobinsa ولسانه da kuma harshensa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke annansa Allah ta'ala laka anna ma tarmunahum bihi nubhan nabli wallahi idan kuka yi musu baiti kuka zambace su kuka mayar musu da martani laka anna ma tarmunahum bihi kai ka ce kuna jefa musu ne nubhan nabli kuna musu ruwan kibau kai ka ce ruwan kibau kuke musu domin ai akwai maganar da tafi tafi takobi jirahatul lisani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarhal lisani ka gani ko kaga harshe harshe harshe ya fi takobi wannan hadisin al-Imam Abdul Razzaq sanani ya ruwaito shi a cikin al-Musannaf dinsa sannan kafin sa Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadin sa hadisi ne sahihi saboda haka waka dama nana Aisha radiyallahu anha tace ashiru kalamun hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihu ai waki waka magana ce mai kyanta mai kyau ce mummuna ko mummuna ce saboda haka waka ne aka sa a ciki me ta kunsa me mabmuninta me aka kunsa a ciki وقال ابن أبي حاتم ذهب بصره في خلافة معاوية رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى أجر بكعب رضي الله عنه أزمن سيدنا معاوية رضي الله عنه إذا سي مكانش إن ذلك تشين صحبان دسوك مكانش إرن سجابر بن عبد الله إرن عبد الله بن عباس صحبي ديوا sun rasa idanuwansu kafin su rasu to jihadu fi sabilillah jihadin da kabu yayi akan hanyar Allah domin hanyar Allah ta ɗaukaka jahada ka'abun fi sabilillah haqqa jihadihi haƙiƙa ka'abu yayi jihadi akan hanyar Allah matukar jihadi yayi iyaka abin da zai iya yi wa abla yawma uhudin bala'an hasana sannan ya nuna bajinta mai yawa kyakkyawar bajinta a lokacin da aka yi yakin uhud an hisham ibn urwata an abihi daga hisham dan urwa ya ruwaito daga babansa urwa ibn zubair rahmatullahi alaihi anna rasulullahi sama akha baina zubairi ay ibn al-awwami wa ka'ab ibn maliki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi hijira to annabi sama ya hada yan uwantaka tsakanin Ka'ab dan Malik da Az-Zubair ibn al-Awwab kaga Az-Zubair ibn al-Awwab ai babban sahabi ne ko to annabi sama su ya hada yan uwantaka da su ya hada yan uwantaka da su su biyu kamar yadda ya hada ya hada Mu'adh ibn Jabal al-Ansari da Abdullah ibn Mas'ud al-Muhajir ya hada su haka manzo Allah ta sama ya hada Umar ma an hada shi da wani balansare Abdulrahman ibn Auf an hada shi da balansare kowanne haka annabi sama ya hada yan uwantaka da su shi yasa malaman hijira suke cewa aiki na biyu da manzo Allah sama ya yi bayan isar sa Madina aikin farko shine gina masallaci aiki na biyu shine al-mu'akhatu baina al-muhajirin wal ansar ya kulla yan uwantaka tsakanin lansara da kuma mutanen Madina har wasu malamai suna cewa ai da can mutum ma zai iya gadan dan balansari zai iya gadan ba muhajiri ba muhajiri zai iya gadar balansari kafin a saukar da wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah shi dangin ka ne za su gaje ka saboda haka wa ka'ab bin malik fartussa ka'abun yawm uhud shikenan sai aka yi ka'abu dan malik jina jina shine irtussa a yi mutum jina-jina a ji masa ciwo faja abihi zubairu sai a zubairu bin al'awwam ya zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da ka'abu ya shiga fa'anzal Allah wa ulul arhami ba'duhum maula bi ba'din fi kitabillah sai Allah ta'ala ya saukar da wa ulul arhami lallai ma'abuta dangantaka ta jini أولى ببعض بعضهم ساش أولى ببعض في كتاب الله سو سكا فتشنشنتا دا جونانسو آ a cikin littafin Allah wato abadi na gado in wani zai gaji wani to sai idan ya kasance yana cikin ulul arhami nasa ulul arhami nan sune malaman fikihu suke fassara su da al-aqari domin suna da kuma zawul arham su kuma zawul arham la yarisu ba su gado aslan ba su gado in an ce zaul arhami ana nufin dangin uwa in an ce al'aqaribu su kuma su ne dangin uba to amma a nan a harshen qur'ani ana nufin ulul arhami ana nufin dangin mutum na babansa mun gane ai وعن كعب رضي الله عنه لما لما انكشفنا يوم أهد كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا كأبو يشي لما انكشفنا يوم أهد لوكا تشند أكا ياي مكا ياي مكا غانا ممكن لك تشند أموا an gama yaƙi muka gane dawa-dawa aka kashewa aka jima ciwo kuntu awwala man arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne farkon wanda ya fara gane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzali sama ba a kashe shi ba wa bashartu bihi almu'minina hayyan sabiyya na kuma ba mummunai labari na basu albishir cewa ba a kashe annabi sama ba yana nan da ransa sawiyan kuma yana nan a daidaice da Allah ya halicce shi wa ana fi shi'bi alhali ina cikin wani lungu tsakanin duwatsu shine ash-shi'bu ahlu makkah adra bi shi'abiha lungunan makka kenan فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ba Ka'ab ya kira Ka'ab bi la'matihi annabi sallallahu ya bashi makamansa la'ma shine makami wa kanat safra'a sannan makaman annabi sallallahu din nan makaminsa safra mai ruwan kwai kalar ruwan kwai ne shine safra falabisa ka'abun ka'abu ya rataye wannan makamin na annabi sallama idan aka ce la'matu a larabci duk wani makami ya shiga ciki ana ce ma rumhu mashi ana ce masa la'ma ana ce ma asaifu la'ma lokacin da manzo Allah ta sama ai ya damara shine damara ne kayan yaki abinda yake nuna cewa ga kayan yaki da makamin shine ake ce masa la'ma lokacin da za a yi uhudan ai da manzala su sama ya je falabisa la'amatahu ko shi kenan sai sahabban da suka ba da shawara cewa a fita shi suka ce fa ka'annana akrahna rasulullahi sama ala fi'li shay'in lam yuridhu kamar mun matsa ma annabi abin da bai yi niyyar yi ba a ce ma annabi sama ai a fasa fitan nan a jira su in sun isa su shigo aka faɗa ma manzon sama yake cewa ما لبس نبي لأمته ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ba wani annabi da ya taɓa ɗaura ɗamararsa ta yaƙi a ce ya kwanci har sai idan Allah ta'ala ya hukunci a tsakaninsa da abokanan gabansa kafirai so daga annabi baya kwanci abin nan ɗinsa ibnu abdulbarri a cin alisi'ab ya ce suka yi musanye ka'abu ya ba annabi sama annabi sama ya karbi kayan ɗamara da makaman ka'abu shi kuma ya ba ka'abu nasa domin nuna ɗaukaka da darajar ka'abu wa qatala yawma idin qitalan shadida ka'abu ya je yaƙi yaƙi mai tsanani hatta juriha sab'ata ashara durhan har sai da aka ji masa ciwo guda goma sha bakwai ciwo sha bakwai aka ji masa a uhudu a wannan yaƙi to kun ga yanzu an fara faɗa mana wani daga cikin jihadinsa shine abin da ya faru da shi a uhudu babbar kissar da tafi jan hankalin mutane a game da ka'abu dan malik ita ce wadda za mu shiga nan gaba insha Allah wato kissatu takhallufihi an ghazwati tabuka kissar kin zuwansa tabuka da ya zauna a gida bai tafi ba akwai darussa da yawa a cikin wannan kissa tasa sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu ji wallahu